أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah da ma'aiki la tattahi zo a duniya wa kuma auliya ka shaida ka ku riki maki na ko makiyin ku ku rike shi masoyi babu soyayya ba bataiwa har ya zamanto tulbuna ilayhim bil wadda kuna sanya soyayya tsakanin su kuna aika musu asirin mu eh kuna aika musu asirinmu kasu ya haka saboda abinda ya sa waƙar kafaru saboda sun kafirce da ma sha a kuma da haƙƙi da abin da ya zo muku na daga gaskiya na addinin musulunci da ƙur'ani to shi ne zo mu to su kuma sun kafirce a wajen nan to nan babu soyayya har suka zamanto يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم annabin Allah wai ya ku da ku da ya suna hutar da ku to na hore ku an tumi da ba da gaskiya da Allah ku ba da gaskiya da Allah ubangiji in kuntum mun kun zaman to harastu kun to jihadan jihadi da dauka kalmar Allah har ya zaman to kuna jefa musu soyayya a in kuntum harattum jihadan fi sabilillah fi sabilillah fi sabilillah saboda fi sabili wabda za a mara dati don neman yarda ta kuma yace har ya zama to ta sirru da ilayin bilin wadda har kuna ɓoyewar soyayya gare su daga ɓoye kuna soyayya mutane da su sani to Allah ya ce wa ana adam ni na san jama'a faitu abin da kuke koya ko kuka koya wa ma'alantun ko da abin da kuke hudda a hili ko kuka hudda kuma ya faru minku to duk wanda ya aikata wannan al'amar ya koya tona asirin annabi sallallahu alaihi wasallam to faqad dalla sawa as-sabila wannan ya bar hanya ta daidai
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء بالسوء وودوا لو تكفرون in ya
suka fuku in suka rinjaye ku ba suka rinjaye ku ba ya kulu da kuma da sai zama to makiya gare ku wai ba su tuli ne ku aide musu shin wuɗa musu ku hannunsu da kishi da ɗauri haka za su muku zuwa wani sanatuhum kuma da halshensu su rika zagin ku su idan mugun abu suna faɗa muku zagi da zage zage da bakan magana kuma su da kake ganin sa nan wawaddu abin da suka yi so lau ta kafiru na ku kafirci ba abin da suke so shi kafiri ba abin da yake so sai ke ga musulmi ya kafirci haka yake kamar yadda musulmi so yake kafiri ya musulmi bai kafiri ba duk musulmi so yake a duk kafirai masu musulunci a duk ce shi ba yana son kafirai su musulunta sai ga duk irin annar da kafiri yawa mumuni so yake kuma ya musulunta to shi ko shi ko so yake shi musulmin wannan ya kafirci eh ya sa shi kuma abin da yake so so yake ya riga yi duk abin da al'adar shi ta ta kafirci so yake to musulmi ko bai musulunta bai riga wannan al'ada ta kafirci haka yake so da yawa ana da haka yanzu ba haka bane to لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
an ce ita wannan wani ya yi takarda za a fata wa makka za a bude garin makka wani ya yi takarda ya aika wa mutanen makka daga madina ya ce ga munan muna zuwa ya ce shi kuma dama ya ce kuwa annan ɓoyewa yake bai cewa gari kaza zai sai an motsa hai an kama ya ko an kusa gudun ma ya ce to guri kaza ne za mu kuma hallau sai ɓadda sau ɓadda sau zai yi yanzu kamar nan zai ta yi yanzu sai wa hannu wannan hanyar ta buja kaga ya ce yamma gaba sai sai ya yi tafiya ya yi tafiya sai kewaye kalan kuwa sai ka ji sojan tani ya ta kuma ya juya ya ne na muna kaga an ɓadda sau yan rahoto ya ce ya yana shi ba ya yi nan ya yana tun da ko ina akwai yan rahoto shi annabi yana da yan rahoto da zai aika su wasu na da yan rahoto da za su aika Allah shi ko in yan rahoto ba su samu ba akwai jibril da yana nan sai ya wani sai ka za ka yi kaza to shi wannan bawan Allah sai takarda ya aika da ya aika ya ba da wata mace za ta kai ta kai za ta kai bata isa ba sai ya jibril da ya zo ce an ba wa wannan mace da ta ba ta takarda ta kai ta tona asirin Allah da annabi amma ka tada wani da wani su ta yi su je su tako su an so takardar in ta garraba ma takardar tana kanta ko da ta muku garraba aka tada su su wuri suka tafiye ta da gudu suka zuwa mata taguwa tana da taguwa mai gudu suka zuwa mata suka zuwa mata ɗan bazara da wakai wanda suke masu gudu can kan ajima sun sha gaban ta sun sai takarda takarda ta ce wata takarda a takarda da haka ba shi da yayin gaje sai ta garraba a ce to ki duba takarar tana kanta aka hudu takarar a kanta ta ce yaya aka yi kusa sai wannan jibril da faɗa annabi shi ko jibril da Allah ya hudu ne abin da ya hudu ko haka daga nan tuba ta yi kalmar shahada kafira ce a da kafira ce sai ta tuba ta yi kalmar shahada ya aka maido ta ce to mu kowa gurin annabi ki tabbatar da a koma ka zai ta to a shi da aka ce an yi takarda ɗan gari ba ba ko ba tun da an haɗu ɗan garin da ba da an haɗu ana ƙoƙarin za a tashi ya ce ‘yan gari ba baƙi ga takarda an yi ga shi an kaya ta tunan ya zo ya wuto ya zo hada sai ta so ya taho ya ce nan ba don mana wuce ne saboda ne saboda duk mafi yawan mutane suna da wanda suke kula da dukiyarsu wata wanda ba kwace ba ka sa akwai dukiyarsu wasu suna da kantana wasu suna da suka bari suka nira don dai musu wani abu kawai shi ne dai haka na to shi ne wannan aya ka ce kuna soya ka ku ƙara soya da su wasu ba mutane ke su da tsakani da su shi ke nan sai aka ce to yanzu sai kuma a shari'a ta koma a kotun koli irin shari'a ta koma sai gurin Allah kuma yi shara ya ce to don sai mu dakata mu ga abin da Allah ya sai ce ya tafi badar ka ta yi mata ta tun da yakin badar bai za mai ba mai komi kawai zai shirya can a ƙari haka ta sai ka shirya ka wuce mutai kuma eh ka zuwa ta yi da shi don ciya wuce kai kullum mutum ya bai kirki eh ba ga da wannan kai zo nan bai badar ya ka gani in bai tabi ya ce bai tabi yakin badar mutum da tona asirin allah da na annabinsa a kama shi in haka wadda yanzu in kai da wacce za ka yi kashe shi ma a lokacin ha? ko ba kai bai to nan tamfa uku ba nan tamfa uku mu a shi ne to nan tamfa uku arhama ku yawa zumuncin ku bai yi muku amfanin komi wala auladukum wala ɗayan ku ba su muku amfanin komi yawon alkiyama ta ranar kiyama ya fassali bayan kuma ana rarrabewa tsakaninku tsakaninku ana warware bayan kuma bai da tsakanin su su ana warwarewa me ya za a warware dan aljanna mutanen ƙure mu ne ta yi aljanna lalatacce kuma wa ita yi wata shi kuma wallahu ma ta amaluna basir allah mai gana abin da kuke aikata ne قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
kada ka haɗar lakun usuwatun ko isuwatun yana zama da kisra da kisra koyi ya zaman to gare ku kuduwatun shi ne koyi shi ne isuwatun koyi hasana koyi mai kyau ni ibrahim a cikin sha'anin annabi ibrahim ya ishe ku aya domin ku lura ku koyi abubuwa wanda zina ma'ahu da wanda suke tare da shi mana mumini da daga mumini iz qalu liqaumihim lokacin da suka cewa mutanen su inna bura'a mu mun kubuta minkum da ku wa min ma ta'buduna min dunillahi da abin da kuke wa bauta wanda ba Allah ba kai kafar na bi ku mu mun kafirce muku mun yi inkara muku mun yi musan ku kuma wa bada bainana wa bainakum al-adawa adawa kiyayya ta shiga tsakanin mu da ku wal baqara da kiyayya kiyayya da dadin kiyayya kalawar kiyayya da babban kiyayya abadun har abadun abadun in kaga mun shirya hatta tuminu billahi wahada sai kun ba da gaskiya da Allah shi kadai in ba wannan babu zancen wannan sassautawa illa kawai ibrahim sai da faɗa annabi ibrahim da ya ce li'abihi ga ma'aikinsa ya ce da asta da furan da laka rabbi da sannu zan nema ma gafara wurin ubangiji na da sannu zan nema ma gafara amma wa ma amliku laka min allahi min shay'in ban da mallakan ba komai huban zai ba komai da gurin ubangiji ba sai abin da ya yi ruwa a gari rabbana ya ubangiji mu alaika tawakkalin na gare ka muka dogara wa ilaika annabi na gare ka muke komawa ko baya haka nan wa ilaika masir makoma dukka ta kowa gare ka ta ibrahim halilullahi ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم قلت ربنا يا أبنجزم لا تجعلنا فتنة كركسا يام فتنة للذين كفروا دون سوى كافرتا واغفر لنا يا الله كما نغافر كغافرتا كغافرتا منا ربنا يا أبنجزم إنك أنت العزيز الحكيم الله كين عزيز مبوى حكيم حكيم
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن إن الله هو الغني الحميد
ya yawa laqad kana lakum uswatun laqad kana lakum uswatun hasanatun ya ummatan nabi ya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koyi kyaukyawa ya tabbata gare ku liman kana ga wanda zaman to ha yumin yarju wanda yake kablan yarjullah wa yawmal akhir yake kablan Allah da ranar lahira wa man yatawalla wa man yatawalla wanda ya ba da baya to fa inna Allah huwa ganiyun Allah mawadaci ne hamidu abin godiya abin yabo Allah mawadaci ne wannan
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم
dan mutum yana ma kiyayya yana nuna ma kiyayya da abin da ya ga dama bar shi ba san ba abin da Allah zai a gaba eh wannan mutanen ha kafiran asallahu ya kusa Allah an ne ja'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum wada ya kusa Allah san ya soya tsakanin ku da su gashi suna neman ku su kashe ku kuna neman su kashe Allah ya ga dama ya ga wannan yaron gobuwa yana kuka eh kai karɓa dan wanka ne ya kusa ya sanya haka nan haka kai kuma wallahu kadirin Allah mai iko ne wallahu gaburin Allah mai gafara ne rahim mai jin kai ai wanda aka yi da fari wanda ya zaki ai akan shi da tsari da fari farin harkar musulunci kafiran da suka zaki ai akan su tsari sun mutu kafirai kuma mutuwa su wasu wasu kuma an yi rikicin da su an yi komai da su ko sau ko muhallau suka zamanto su wani abu ne a kafircin su wani abu ne sun yi abin da suka dawa a kafircin sun kashe musulman sun yi abin da suka dawa sun yi mazakunta kuma suka zo allah ya shirye su kuma suka zo suka kashe sauran kafiran wasu kafiran suka yi kirki kuma a ƙur'ani ke zantar su to wanda ya zaƙe ba kan yi ta ƙare ba wancan na wanda suka yi abubuwa da yawa maras kyau kuma ta ƙari a kansu kuma abata suna wuta su kuma wannan suna aljanna kuma su wannan suna aljanna suna ta mana hukai suna ta wancan da ku tare aiki so yanzu ai sabon doka in ka shiga kai zanganci da take لا ينهاكم الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لا ينهاكم الله ألا بيهنيكم أن الذين لم يقاتلوكم قوان بسي كابرين أما فا بسياديكم با إيه ولم يخرجوكم من دياركم بس كوريكم رفض جراجهم wannan bai hana ba an taɓa rum su yi mu'amala da su wata kasudu amma wata kasudu ku yi adalci ilayhim zuwa gare su ba hana ku ku yi adalci zuwa gare su wal inna allah lalle allah yuhibbul muqtadin yana san masu adalci inna ma yana haku إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله وأن الله يهناكم أن الذين قاتلوكم وأن وأن سكيكم addini a cikin sha'anin addinin ku wa haruku suka kore ku min diyari ku daga gidajen ku wa zaharu suka bayyana ala ikhraji kuma sa hudar da ku suka bayyana adawa hili da hili an tawallahu ku yi soyayya da su wannan an hana eh wa man tawallahu wanda ya soyayya da su to dan ya san ulaika humul zalimun sunne azzalimai
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصب الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم daga hukumar lahi ya zo hukunci da gurin Allah ya aihon lazi na amanu ya kundu ka ba da gaskiya da Allah da ma'aiki da za ta ku mummunato idan mummunai suka zo muku su ne mahajira ta makwarata da garin kafirai zuwa sulhu zuwa garin musulunci to famta ya hunna eh ku jarabta su ku gani in ku jarabta su menene Allahu alam bi imanihinna Allah shine ya san abu imaninsu wa yana alimta muhunna mu'minatun idan kun gane mu'minai ne to fala tarji'uhunna ila al-kuffar kan kuma yana su zuwa gurin kafirai la hunna hillin lahum su ba su halitta ba gare su wala hum su ma musulmi su halitta ba gare su wato hum ku ba su ku ba su ma an fi kowa abinda suka cira na daga muhuri sadakunan su a aika musu yawwa wala jinaha alaikum ba laifi gare ku an tankihu hunna ku aure su bi sharɗin da sharaɗin idza ataytumu hunna ujura hunna in kun ba su sadaquna wala tamsiku kar ku rike su bismi da kawabir da sadakin da auren kafirai a jikinta suna auren ka ka zo ka shiga wasu alu ku tambayi ma an faƙatu to wasu alu ma an faƙatu ne ko abin da kuka ci da su tambaye su abin da kuka ci da kuma wai sa'aluna ma an faku su ma su tambaye abin da kuka ci da kowa ya hudu sadakuna kaza da kaza da zalikum hukumin lahi wanda shi ne hukuncin allah ya hako bai da kuma da yake tsakaninku wallahu lalle allah alimin masani da hakim da hikima
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وإن فاتكم شيء من أزواجكم إذا وأنا أبو سبت هيدا كما تيكونكم illalwa illa da kuffar zuwa ga kafirai zuwa ga kafirai fa'aqabtum su ne ku yaƙe su ku yi ba ɗan gare su fatin da zina zahabat azwajuhum ku ba wannan wanda su ganima in an kama su a ba da ganima ga wannan wanda matan su suka kai mutum ma an faku kwatancin abin da suka ci da wata ƙullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minina wanda kuka ba da gaskiya da shi ku ji tsoron shi يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
يا أيها النبي يا كيوانا النبي إذا جاءك المؤمنات إذا مؤمنين ستظلمك baya unaka suna alwashi da zai ka sun musulunta ka amshi musuluncinsu su dauki alkawari za su musulunci ala in sun yarda ala Allah shirkan da ba za su yi tsahi ba ka yi mubaya a kamshin mubaya su ba za su yi tsahi da Allah ba wala shirkan da ba za su yi sata ba wala zinin da ba za su yi zina ba wala ya kafin na wula da hunna ba za a kashe rai ba su kashe ɗiyansu ba don tsoron talauci ba za su yi wannan ba duka wala ya tina mai mutanen ba za su da yankin karya da da raina hudu za su kage shi bai na idiyin wa'ar jilu tsakanin su gaba da bayan su ba za su yi haka ba wannan duk abin da ake yi ne a da wala ya shi ka ba za ba su saba ba za su sabe ka sabe ka ba sai ma'arufin a abin da sun san sako ne ba za su yi ba to in sun yarda da wannan sharaɗin da aka sa to baya wannan kayan mu baya gare su kamshi musulunci kun ku su yarda ba to su dai wasu ta gabir lahun Allah ka nema musu gafarar Allah saboda shi Allah inna Allah gafurun mai gafara ne rahim mai jin kai ya yi wallazi na amanu ya kuwa da kuma da gaskiya da Allah da mai la ta tawallo kawman gaziballahu alaihi ka ku soyayya da mutanen da Allah zai yi fushi gare su su ne yahudawa kada ya isu sun tsere kabla bil akhirati daga lahira kama ya isar kuffar kamar yadda kafir sun tsere kamna min ashabil qubur daga mabuta gobir gurbi to
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون sabba lillahi ma fi samawati wa fil ard abin da ke sama da abin da ke ƙasa duka ya tasabihi shi ma dare sun yi sun ƙare hadau wa huwa al-aziz Allah shine azizu mabwai hakim mai hikima cikin sallar ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda ku bada gaskiya da Allah da mai saboda Allah ku musulmi ku masu imani lima taquluna ma la tafa'alun dan me kuke wadan abin da ba ku aikatawa don me kuke faɗa abin da baku aikatawa wannan kaburawa kabar abin wa ya girma ma inda Allah gurin Allah wa wannan abin da kuke faɗi ba za ta faɗi yanzu shi ne a nan a yanzu kuma wannan ai abin yayi yawa kabura maka talla an taqulu ma la tafala wannan zunubin ya girma gurin Allah da za ku haɗa baku aikatawa
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين
yace inna Allah lalle Allah yuhibbu allazina yaqatiluna fi sabilihi safa yana son wanda suke jihadi saboda shi jere safi da sura jere ka hada hun bunyanin marsus in ka gansu ka ce gini ne abin shiryawa ga ina waiz kuma tana izkala musa lokacin da musa ce da kaumihi ga mutane nasa tana musu zai ce ya kaumi ya mutane na lima tuzuna ni dan me kuke cuta ta ina muku wazi har kuna mini sharri kuna ci kayan maza gara wa qad ta'lamuna alhali kun san kwa anni rasulullahi ilaikum kun tabbata ku ni ma'aikin Allah ne gare ku kuma kuke cuta ta kuna mini sharri suna wanka zar bakin tarki shi bai wanka zar sai kuwa share guda sai suka ce kayan maza gare falan ma zagu yayin da suka karkace a zagan lahu qulubuhum Allah ya karkatar da zakatansu wallahu la yahdi qaumul fasiqin Allah bai kyala fasikai ba shi ne da su za musu azaba kama su zai wai su kana Isa ibn Maryama fa
وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين
وإذ أنبت ناموس إذ لوكتن دا قال عيسى بن مريم عيسى بن مريم يجي يا بني إسرائيل يا كو يا النبي يعقوب إني رسول الله إليكم ني ما يكيني أنا الله غريب مصدقا لما بين يدي إنا قسكت أبن لكي قبل غريب من التوراة ندر للتاهم التوراة ومبشرا لمي بعد البشر نيكوا برسول دون ما يكياتي من بعد زي زبانا السنن شما أحمد sunan shi ma Ahmad zai ya faɗa haka ƙara ta'ala sai Allah ya ce kuma falan ma ja'ahum yayin da ya zo musu ja Ahmad din da ya zo a su kafiran wannan ya zo musu bil bayyinati da hujjoji kuma maimakin sa amsa wa qalu sai suka ce haza sihirun mubin wannan sihiri ne yake mabayyana Nan za ku
wannan gidan mu